ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nau'ikan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci sai yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin da ke gaban mu littafi na riyadus salihin min kalamin khairil mursalin wallafar al-shaykh al-allama al-hafiz abi zakariya yahya bin sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala muna cikin bayani akan babun fil mujahada babu da yake magana akan kokari da zale dantse da iya ba da lokaci da rayuwa akan yarda da Allah subhanahu wataala da kuma yin aiki domin lahira za mu tashi al-sabi'a ashara hadisi na goma sha bakwai عن سعيد بن عبد العزيز نعم حديثنا قوم شاشدة السادسة عشرة عن أبي مسعود عقبة بن عمري الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل وتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بساء فقالوا إن الله لغني عن ساء هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالهاء المهملة أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها السابع عشرة عن سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال كلكم راع إلا من هديته إلا من عليه فاستهدوني أهدكم فاستعجلوني أعدكم يا عبادي يا عبادي كلكم جائع كلكم جائع إلا من أطعمته إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم فاستعجلوني أطعم يا عبادي يا عبادي كلكم عار كلكم عاع إلا من كسوته إلا من كسر فاستقسوني أقسكم فاستعجلوني أعدكم يا عبادي يا عبادي إن إنكم تخطئون بالليل والنهار إنهم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تضرون ولن تبلغوا نفعي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ضري يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ما زال ذلك في ملكي شيئا يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كانوا على أفضل أنفسهم وأعمالهم.
ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم قاموا على س- في سعيد واحد قاموا ويسرعون معه فسألوني فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إلا كما ينقص من الإنسان يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا ومن وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه قال السعيد قال السعيد كان أبو إدريس كان عبد إدريس إذا حدث بهذا الحديث إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه جثى على ركبتيه رواه مسلم رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل وروينا عن الإمام محمد بن أحمد رحمه الله رحمه الله قال قال ليس لأهل الشام ليس لعبد الشام حديث أشرف من هذا الحديث حديث عشر مرات باب الحث على الازدياد وعن الحث على الازدياد من الخير من الخير في أواخر الأمر في أوائل الأمور.
قال الله تعالى قال الله تعالى أولم نعمركم أولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير قال ابن عباس قال ابن عباس والمحققون والمحققون معناه معنا أولم نعمركم ستين سنة أولم نعلمكم سنين سنة ويؤيده الحديث الذي سنذكره ويعجبه الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وقيل وقيل معناه ثماني عشر سنة معناه ثمانية عشر سنة وقيل وقيل أربعين سنة أربعين سنة قال الحسن قال الحسن والكلبي والكلبي ومسروق والمسروق ونقل عن ابن عباس أيضا والقلاع بن عباس وغيرها ونقلوا أن أهل المدينة ونقل أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة تفرغ للعبادة وقيل وقيل هو البلوغ هو البلوغ.
وقوله تعالى وقوله تعالى وجاءكم النذير وجاءكم النذير قال ابن عباس قال ابن عباس والجمهور والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وقيل وقيل الشيب الشيخ قاله إكرمة قاله يكرم وابن أيينة وابن عيينة وغيرهم وغيرهم والله أعلم والله أعلم وأما الأحاديث وأما الأحاديث فالأول فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أعذر الله إلى امرئ أعذر الله من الريح أخر أجله فأسرع له حتى بلغ ستين سنة حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري رواه البخاري قال العلماء قال العلماء معناه معناه لم يترك له عذرا لم يترك له عمرا إذا أمحله هذه المدة إذا أقله هذه المدة يقال قال أعذر الرجل أعذر الرجل إذا بلغ الغاية إذا بلغ المعارف في العذر بالعلوم الثاني السعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يدخل يدخلني مع أشياخ بدر يدركني مع الشباب أبدا فكأن بعضهم وجد في نفسه وأحسن بعضهم يدركني نفسي فقال وقال لم يدخل هذا معنا بما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ولنا أبناء مثله فقال عمر وقال عمر إنه من حيث علمتم إنه من حيث علمت فدعاني ذات يوم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فأدخلني معه فما رأيت أنه دعاني يومئذ وما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم إلا ليزيد فقال وقال ما تقولون ما تقول في قول الله تعالى في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم وقال بعضهم أمرنا أمرنا نحمد الله نحمد الله ونستغفره ونستغفره إذا نصرنا إذا نصرنا وفتح علينا وفتح علينا وسكت بعضهم وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فلم يكن شيئا فقال لي وقال لي أك- أكذلك أكذلك تقول يا ابن عباس تقول يا ابن عباس فقلت, فقلت لا قلت لا قال فما تقول قال وما تقول قلت قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له أعلمنا قال قال إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك وذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفره فاستغفر لعبد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا فقال عمر وكان عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول ما أعلم الناس ولا رواه البخاري رواه البخاري نعم za mu tashi hadithi na sha shida a jiran giyar wannan babi na babul mujahada an abi mas'ud an samu daga baban mas'ud alkunyarsa kenan sunansa shine uqbata bin amr shine uqbatu dan amr al-ansari mutunan madina ne kuma al-badari yana da kambe na halartar yakin badar daraja ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin da aka ambaci ka a ce maka albadari saboda Allah subhanahu wataala ya gafarta wa dukkan wanda suka harci yakin badar to iya daga cikin daraja da zaka samu a cikin sahabbai a ce ka halarci yakin badar ba karamin alkhairi bane ba shi yasa za a kawo sunan sahabi kuma a kawo irin wannan kambe mai girma radiyallahu anhu Allah ya dada yarda da shi kale yake cewa lamma nazalat ayatu sadaqa a yayin da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya da take magana akan fitar da sadaka da taimakawa da agazawa masu karamin karfi sahabai ya cewa kunna nuhamilu ala zuhurina mun kasance muna dako mu ɗora kaya a bayan mu mu je a ba mu kuɗi mu zo mu yi sadaka saboda mu taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi wannan yake nuna mana imani na sahabin manzon Allah ba ka da dukiya amma ka je ka yi dako in ka yi dako sai ka zo ka ba da wannan dukiya ga wanda ka ga cewa yana da ƙaramin ƙarfi ko yana buƙatar taimako fa ja'a rajulun sai wani bawan Allah ya zo fa tasaddaqa bi shay'in kathirin sai ya sadaka da abu mai yawa faƙalu sai suka ce wasu munafukai a gefe suka ce mura a yi wannan riya ne ya yi idan a faɗa shi sa ta wani abu mai yawa ga manzan Allah ya aji wannan watun zamanin manzan Allah akwai irin wannan mutane shi sa in za ka yi abu ka yi shi don Allah kada ka diba kallon mutane ko hangen mutane shi su hana ka aikin alkhairi waje a rajulun sai wani bawan Allah kuma shi ma ya zo akharu daban shi ma fa tasaddaqa bisa'i shi kuma iya abinda Allah ya sare masa tiya ɗaya ce imma ta dabino ko ta alkama sai ya zo ya aji a gaban manzan Allah a ce maka masu ƙarfin ƙarfi faƙaru suka ce inna Allah la ghaniyun an sa'i hada ai Allah ya wadatu game da wannan yaciya ta wannan bawan Allah mi Allah zai da ciya daya ana bada abin kirki kaga ciya daya kaga duk inda zaka yi to ba zaka fita ba to fa nadar sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya alladina waɗanda yalmizuna suke aibanta al-mutawwi'ina wanda suke ainihin neman lada suke sadaka don neman lada minal mu'mini daga cikin mu'minai fi sadaka ce a gurin a cikin sadakokinsu Allah ce kai da ma wallazina la yajiduna wanda ba su samu ainihin wadatar wahalar su ba ma'ana la yajiduna illa juhdan ba su samu wani abu na wadata ba da za su iya badawa illa juhdan sai iya abinda suka yi na wahala wajen kokarin koyin dako ko kuma yin kwadago ko yin wasu aikin wahala don a basu wani dukiya to Allah yake aibanta yake yake yake zargin masu aibanta masu irin wannan kokarin sunan farko al-muqtawwi'in min as-sadaqat sune masu neman lada game da sadakokin su ne wanda suka bada dukiya mai tarin yawa walladhina la yajiduna illa juhdahum wanda kuma ba su da samu wani abu mai yawa ba sai gurgudan abin da suka samu na wahalar su to amma kuma su fayasqaruna minhum alqashan ayati suna izgiri da su sakhira Allahu minhum sai Allah ya mayan musu da ainihin izgirin su sakamakon ainihin izgirin su walahum azabun alim suna da azaba ma abucin da kuma ayat da take malami da ka ba sai ce kalma ta wa nuhamilu muna yin dako ma'ana bidammin nun wannan nun in zaka mata rufa'a ne nuhamilu wa bil ha'il muhmala kuma ha ce wanda ba ta da ɗa ba za ka ce nuhamilu ba nuhamilu muhmala ma'anarsa shi ne ya hamilu ahaduna ala zahari mutum yana yin dako ya ɗora kaya a bayansa bil ujira a bashi lada idan ya kai dakon wannan wa ya tasaddaku biha amma ya zo ya sadaka da wannan kuɗin da ya samu wanda yake nuna mana ƙarfin imanin sahabban manzon Allah akan gaskata ayoyi na alqur'ani hadisi na sha bakwai an sa'id bin abdul aziz iya daga cikin iya daga an samu daga sa'id bin abdul aziz ar-rabi'ata bin yazid haka kuma an karbo daga rabi'ata dan dan dan yazid an abi idris al-khalwani an samu daga abi idris al-khawlani an abi dharr daga abi dharr jundub bin junada wannan shine asalin sunan abi dharr ne al-ghifari sunansa jundub ibn junada radiyallahu anhu Allah ya dada yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabin rahmat tsira da amincin Allah su da dayaituwa a gare shi fi ma yarwi shi ma cikin abin da ya rawaito anillahi daga gun ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wanda albarkokinsa sun yawaita da daukaka annahu qala Allah ya faɗa da kansa wannan hadisul qudusi Allah ce ya ibadi ya ku bayina Allah bai hudda kowa rawani akan wannan khitabi ba ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle ku san cewa na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya yin zalunci a tsakankaninku haramun ne to fala tazalamu kada ku yi zalunci kada ku zalunci kawunan kada ku zalunci kawunan ku wannan anan dan sharhi kankane shi ne malamai suka faɗa a wannan ɓangaren cewa babu wani abu da ya gagara Allah kuma haka ne ko babu wani abu da ya wuce iyaka ta Allah babu haka ne to amma Allah da kansa ya ce kaza inna ya haramta wa kansa to kai idan ka ɗauki wannan riga ka sa to wala sai ka kaskanta a gidan duniya kafin ka tarar da Allah kuma wulakanci da kaskancin da yafi kowanne muni zaka tarar da shi mu dauki duk wani wanda yake da aikin sa yana da alaka da zalunci to tun a duniya sai kaga shi ya wulakanta saboda abu guda biyu manzon Allah ya faɗa a hadisi sahihi tun a duniya sai Allah ya gaggauta mutum ukuba tare da abin da ke jiran mutum na babbar ukuba kuma a yayin da ya haɗu da Allah shine manzon ce al-uququ wa zulm shi ne saba wa uwaye cutar da uwaye a zalunci ne mutanen su ne sababin samunka a duniya bayan mahalicinka ya halice ka su dai ka fara gani a duniya su suke ɗauniya a kanka amma in ka tashi ga gaba wanda za ka wulakanta ka tozarta su ka saba musu in banda su to tun a duniya sai allah ya nuna maka kaskancinka da wulakancinka abu na biyu shine zaluntar bayan allah shi ba duk mai zalunci a duniya sai ya wulakanta kafin ya tarar da allah wannan shine Allah ce fala tazalamu kada ku zarci kawurinku abu na biyu ya ibadi ya ku bayina kullukum dalun dukkanku ba ku da shari'a dukkanku ba ku san Allah ba ku san hukuncin manzanni da Allah ya aiko ba ma'ana dai dukkanku ba ku san hukunci ba ana cewa batattu illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi shi yasa idan kaga Allah ya dora ka akan sunna akan addinin Allah wallahi ce bako ne Allah may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la sai ga mutun ka tarin ilimi bi tarin yawa bala duk kalmar da zaka faɗa a larabci zai maka i'rabin zai maka sharhin zai ce ga wani mawaki ma ya faɗi wannan kalmar duk inda ka shiga lungu da sako na alqur'ani ya sani amma Allah sai ya hana shi shiriya amma kai da dan karamin ilimin ka sai ga Allah ya dora ka akan shiriya wallahi ce bako ne Allah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nuface ka da alkhairi sai ka ga lafinta da kai addini sai ka ga malami nan babban malami amma abin da yake aikatawa ko jahilin lamba ɗaya ba zai wannan abin ba to asalin shiriya a hannun Allah take kuma anan dan tambihi da zai yi wanda ya kamata mu ringa yawan tunatar da ɗalibanmu da ƴan uwanmu mutanenmu mai iyari insu da suke awo a kansa shine idan sun ga wani malami yana aikata wani abu su ce ai malam wane ma yana aikata kuma ya fi ka ilimi sai su loka cewa aikata wannan abin da malamin yake yi dan yana da ilimi mai tarin yawa kuma shiriya ne to sai a rubuta shi shi sa banna ta malami bala'i ce a cikin al'umma saboda mutane su tunanin su yawan ilimi shine abin koyi a'a abin koyi shine manzon Allah mai alkur'ani ya karantar mai sunan maza ta karantar amma a yanzu mutane mu bai yaron su zaka babban mutum in ka zo ka ce abu kaza a ce malam wani fa ya fi ka ilimi amma shi ma yana abu kaza ko kuma ya ce ayi abu kaza alhali shiriya daban kuma ilimi daban sai kaga mutum ga ilimin amma bannar da yake yi ko wani kafir bayan ta to ya kamata mu san irin wannan yawa musu shine kullukum dal dukkan ku ba ku da shari'a illa man hadaitu sai wanda da shi da shi fastahduni ku nemi shiriya ta inji Allah ahdikum zan shirya da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'in dukkan ku bayin wata ne dukkan ku ba ku da abinci dukkan ku ku saku iya rike kanku da kanku ba illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi inji Allah fastat'imuni ku nemi ciyarwa ta ut'imukum ni kuma zan ciyar da ku domin abincin da ci maka duka mallakar Allah ne ya ibadi ya ku bayina kullukum a dukkan ku masraita ne ma'ana ba ku da tufafi illa man kasautuhu sai wanda na tufatar da shi fastaksu ne ku nemi tufatarwa ta aksukum ne kuma zan tufatar da ku domin da kaje kana roƙon mutane wani na ga wannan rigar ta ka fara baka baka sa ta bani ita da tilaci da Allah wannan rigar na kama ta in ta tsoha a bani to ka ɗauko kanka kaskanci da wulakanci shi yasa duk wanda ya sa kansa ya sa wa kansa riga ta roƙon kaya wallahi sai ya mutu babu kaya wannan mujarrabu ne kamar yadda malamai suke rubutu shi sa suka ce duk irin wani hadisin har abincin ma duk inda ba za ka nema ba abin Allah ka ringa nema a gurin mutane ko kaskanci da wulakanci ba za ka rabu da shi ba ai muna ganin masu karbin karhin da za su zo masallaci ka ga kaya tsofaffin kaya a jikinsu suna cewa wallahi kayan sama babu sai ka tausaya ka je ka ba mutum kwamfure hudu ko biyar gobe sai ya gaishe a wani masallacin da kuma wannan kayan na jiya da ya zo yi wannan bara sai dai je sai da ba zai iya sa ba wannan ya isa khairu shahid in kumfuri 40 zaka bashi sai da zai ba zai isa ba to ka nemi tufatarwa a gun Allah sai ka huta fastaqsuni ku nemi tufatarwa ta aksukum zan tufatar da ku ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar lalle ku ku sani cewa kuna kurakurai kuna aikata laifuka a cikin sa'o'in dare da yini ko ku haka ne duk dan adam bai saban Allah ne mafi alkhairin masu sabo masu tuba ga Allah sai Allah ya ce kuma wa ana aghfiru dhunuba jami'a lalle ni ina gafarta zunubi gabaki daya amma manzala akwai hadisi sai yake cewa kullu dhanbin maghfur illa almujahidin dukkan laifi Allah yana yahewa amma banda masu bayyana saban Allah a fili wanda za gari shi saban Allah ma baya bayan ya keta alhurma ta Allah kuma sai zo ringa koya mutane yana yi a gaban su to irin wannan laifin Allah bai yafe shi shine kuna laifi a sa'o'in dare da dai ni kuma ina gafarta zunubi ga baki daya fastaghfiruni ku nemi gafarata aghfir lakum zan gafarta muku ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu durri kusa cewa ku ba za ku iya cutar da ni ba mana ba za ku iya kai matakin da za ku iya cutar da ni fatadurru ni balle ku iya cutar da ni walan tablughu naf'i haka kuma ba za ku iya kai wani mataki din yawan ku ba akan ku iya amfana ta fatanfa'uni balle ku iya amfana ta to kun ga nan ma tauhidi ne tsantsansa so da yawa ina ga yawa dan uwa cewa kayi tunani akan girman Allah da sanin mahaliccinka na ɗan lokaci kaɗan kamar yadda magabata suke faɗa ya fi ka daɗe kana yin ibada wazo wanda zai kwana iya ƙiyamun laili a yau tun da ya yi ta ƙiyamun laili na tasbihi da wanda zai tashi minti talatin ko awa ɗaya ya yi tunani a bisa girman Allah da sanin Allah a bisa ma'auni na alkur'ani ya fi wanda ya kwana iya yi wannan ibadar wanda zai iya cewa to ai me bambancin nasu a'a tunani akan sanin girman Allah yana ƙara imaninka ya hau matakin sama da zaka kai ka samu daraja abun Allah sai na abubakar radiyallahu an da sauran sahabbai ba yawan sallah suka yi sauran sahabbai ba a'a imanin su da Allah da sanin girman Allah a zuciyarsu ne yasa suka samu doriyan daraja akan wasu bayin Allah kuma ina buga misali cewa babban abin da zai nuna maka haka shine a yayin da Allah ya girgiza mai tunani akan girman Allah ko mun karancin ibadansa da mai yawan ibada da karancin tunani akan girman Allah shine abin da zai hoto a baki yanzu kaga idan aka girgiza mai yawan ibada bai san Allah ba kawai ibada yake yi in an girgiza shi ya ga dama ya ce kai to kari ba gani mu muke sallah a garin mu muke azumin nan Allah kulli sai azumin da tun daban da bari kai ni azumin Annabi Dawud nake kiyamul lai ban taba bari ba amma kari ba gari Allah yanda yake jaraba to sai ringa kuka ga Allah me ya kamata wannan matsalar saboda rashin sanin Allah shi tunaninsa kawai dan ya kusanci Allah to Allah ba zai jaraba shi ba amma wanda ya zama to iya da fahimtar addini da sanin aikin Allah to duk abin da zai bujuro masa ya san cewa wannan kuma baya daga cikin wani abu da yake taba bangaren bin sa ubda ubangiji subhanahu wataala ya daga cikin abubuwa da yawa mutane suke faduwa daga wani abu ya taba mutum sai ka gane ashe bai fahimci ma addinin ba wajen boka masirta matsubbata ya kasa hakuri ya je nan ya je nan saboda bai san mahaliccinsa ba ko kuma irin gani cewa ibada ma da yake karar da Allah yake to gashi Allah ya ce lan tablughu naf'i ba za ku taba amfana ta ba inji Allah fatanfa'uni balle ku amfane ni ya ibadi ya kubayina law anna awwalakum da na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannan ku kakab tun daga na farko har karshe kanu su kasance ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ga mafi jin tsoron wata zuciya daya daga cikin ku suka ce ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba taba yin wani mutum a ban kasa ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen tsoron Allah da bin Allah da kiyaye doka ta Allah da sanin girman Allah da bibiyan alqur'ani da kuma matsayi a gun Allah ba taba yin irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da za duniya duka gabaki daya a zama irin manzon Allah Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai daɗa maka komai ba a cikin mulki na ashe ɗa'anka wata ƙara wa Allah komai in ka san wannan wani karatu ne mai zaman kansa wannan zai zaka gano cewa ashe amfanin naka ne ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da na farkon ku wa akhirakum da na ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannan ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum su zamanto ga mafi tsiyata mafi lalacewa mafi saban Allah daga cikin ɗaya daga cikinku da aka yi a tarihin duniya duka duniya su zama kangararru su kangarewa Allah nan malamai suna cewa fir'auna aka ce a'a iblis ya yi fir'auna la'anta domin shi babu wani tsinanne da aka yi a duniya irin iblis wanda fito ya yi fito na fito ya da rabbul izza Allah ya faɗa ya ce ba haka ba za a yi to ba a taɓa yin wani tsinanne a duniya ba irin iblis zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hifaffin daga rahmar Allah to duka duniya a zama irin bannar da ake irin ta iblis ce wanda shi hatta waga yake watsa ma shi ai fir'auna ya mutu iza ina kafircin sa yake sai dai abinda ba za a rasa ba na bangaren wanda ya karanta amma shi iblis wa kullun tawaga yake jirawa ya banza ma cikin gari kawai a sa'a ma Allah ya sa wani yayi zina ya sa wani ya ci kudin banki ya sa wani yayi aikin mutane annabi lotu ya sa wani ya zagi mahaifansa ya sa wani ya ringa gaba ya kiyarda a hadu a shirya har sai an je lahira to aikin sa kenan kaga shi zunubin kullun nema yake sai sai an yi wa Allah to duka duniya su zama irin iblis ma na kafa zalika min mulki shi'a hakan ba zai rage min ba wani abu daga cikin mulki na ko mun kankana sai inji Allah duka jama'a su zama irin kangarar wani zai cewa a to a wannan siyakin an ce ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ai daga cikin ku mutanen ne sai a ce ai Allah ya ce kuma law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ai an sa aljanna a ciki ai yawa wannan amsa ce a hili wanda mutum zaka iya buga mutum misali idan ya ce ai iblis baya cikin ku ya ce to ai Allah manzo Allah ya ya ambata cewa har daga aljanna daga cikin ku ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannan ku qamu su kasance fi sa'idin wahid a farfajiya guda a bigire guda a wani mataki guda su tsaya fasa'aluni kowa ya zo tambaye Allah fa ataitu kullu kullu insanin mas'alatahu Allah ce zan ba kowa abin da ya roka ma na kasa zalika mimma indi ba zai rage abin da ke gura na taska ba illa kama yanqusul mikhyatu imma a kaddara idan an ce in an doko wani abu zai rage ko to sai gwargwadon abin da allura za ta rage idza udkhilal bahr a yayin da aka sata a cikin teku duk duniya kowa ya zo tsaya tun daga na farko har na ƙarshe da mutane da aljabi kowa ya zo ce ya ce misali Allah ya bashi kuɗi malala gashin tunkiya ai shine abin da Bahaushe yake faɗa gida ma malala ta gashin tunkiya haka nan ma mota ma jirgin sama kowa ya zo yi Allah ce zan ba kowa abin da ya tambaya in har zai rage abin da ke gun Allah na taska to kamar ka sanya allura ne a cikin teku wannan abin da ta ɗauko shi ne abin da aka rage a cikin abin da yake gun Allah shi sa abin da wa ma inda Allah khairun wa abuka abin da ke gun Allah shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi wanzuwa wani ya ce to Allah ba mu kuɗin ayin aka ba kowa kuɗi a ƙasar nan malam duniyar nan ba za a iya zama ba domin ba yanda za a yi yunwa kashe mutane ba domin ba wanda zai zo kwashe baka salga iya da kuɗi ba wanda zai zo ɗakin ka ya zube zo kawo maka ya ɗora maka saboda kai ma kuɗin ne zaka bashi to iya da kuɗin wannan kai zai kai ma kowa fa sai da abincin ba to ba za a iya rayuwa ba shi yasa Allah yake da tsari komai da gari an yi shi wannan talaka ne wannan mai kuɗi ne to shine zaman lahiyar duniya sai Allah subhanahu wataala yake yake gaya mu cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum sai kawai ayyukan ku ne nake kidan yanku halatta ku da aka yi hikimar ita ce ayyukanku ne Allah yake kidan ya muku thumma uwaffikum iyyaha sannan zan baku sakamakon wannan ayyukan naku a ranar alkiyama faman wajada khairan duk wanda ya ga alkhairi a cikin ayyukansa aka bashi littafin sa annan dama to fali hamdillah ya gode wa Allah da taimako na Allah da ya samu da kuma shiriya ta Allah wa man wajada ghaira zalika duk wanda ya samu kuma sabanin haka aka bashi littafin sa annan hagu aka yi wuta da shi to fala ya lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa shi kansa shi ne ya kangare wa Allah. Kala Sa'id, Sa'id yake cewa, kana Abu Idris, Abu Idris ya kasance idan haddasa bi hadal hadith duk a yayin da ya zantar da almajiransa wannan hadithi to jasa ala rukubatehi yana faduwa ya gurhana abu sa guyoyinsa saboda girmama wannan magana ta Allah. Rawahu Muslim Imam Muslim da wannan hadisi. yace Imam Nawawi ke cewa wa ruwina kuma rawaito wannan hadisi ma'ana bangaren silsila عن الإمام أحمد دقوجي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حما يكي cewa ليس لأهل الشام متانن الشام باسو da hadith wani hadisi ashraf min hadha hadith da yafi girma saboda wani hadisi saboda hadisin ya tattara dukkan wasu ababe nan girmame girmame da kuma ayyuka na Allah babu al-hafi ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur wannan babin shi kuma yana magana akan mutum ya yawaita aikata ayyuka na alkhairi a ƙarshen rayuwarsa shekaru suna ƙara ƙaruwa kana ƙara kusantar ubangiji shekaru suna tafiya kana ƙara ayyuka na lahira ƙara zahu ta'ala Allah ya faɗa maɗauki sarki a walam nu'ammirkum shin bumurayar da ku bai ji Allah ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda zai tuna ya tunatu a cikin waɗannan kwanuka waje a kumin nazir ko mai gargaɗi ya riga ya zo muku ƙalabun abbas abdullahi ɗan abbas ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya wal muhaqqiqun da ko malamai masana tafsirin alqur'ani suka ce ma'anahu ma'anar wannan aya awalam nu'ammirkum shin bamu rayar da ku ba 60 sana shekara 60 ba shi Allah yake nufi wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanadhkuruhu yace to kuma wannan magana ta mu hadisin zamu fara ambatawa a wannan babin shi zai karfafu wannan maganar insha Allah in Allah ya so ta'ala madaukakin sarki wakila wasu malaman tafsiri suka ce a'a ma'anahu 18 sana shin bumuraye da ku ba shekara 18 ba a gidan duniya in ka shekara 18 Allah ya rige ya yanke maka hamzani kai al'amarin ba karami bane wakila wasu malamai suka ce a'a ana nufin arba'ina sana shekara arba'in duk a yayin da Allah ya sa rayuwarka ta kai shekara arba'in to shin ba mu rayar da kai ba gwargwadon lokutan da ya kamata a ce ka tuna kasancewa za ka koma ga Allah ai hankalinka ya same ka to wannan kuma 'yan uwa mai littafin nan duka shekarunsa bai wuce arba'in ba a duniya wannan littafi na riyadus salihin da muke karantawa duka shekarunsa a duniya bai wuce shekara arba'in ba amma ya bar ma duniya ayyuka masu alkhairi da albarka aka yi amfani da lokaci wajen kokarin imam bukhari da ya rubuta tarihi na tarihinsa duka a shekara 18 ya rubuta shi a sheikh abi zaid al-qayrawani mai littafi na risala risala yayi ta a shekara 17 da ya rubuta ta saboda su magabata su da kokarin rabauta ribatar lokacinsu da alkhairi da albarka shi sai ga mutum kana tsammani ya shekara 80 a duniya kida an ce shekararsa kaza ma ne duka a duniya ma yayi abu kaza yayi abu kaza qalahu al-hasan haka hasan ya faɗa cewa shekara 40 ake nufi wal kalbiyu da imamul kalbi wa masruq da kuma masruq wa nukila an ciro irin wannan magana an ibn abbas na aida daga wajen abdullah abbas irin ta wa naqalu anna ahlal madina an ciro cewa mutanen madinatul munawwara madinatul rasul sallallahu alaihi wasallama wannan yan uwa musulmi shi wannan karatu ne mai muhimmanci su mutan madina an ciro ainihin labari wanda yake ingantacce kanu sun kasance idza balaga ahaduhum 40 sana duk a yayin da ɗayan su ya kai shekara 40 to tafarraga lil ibada yana barin komai wanda bai shafir alahirarsa ba bai shahi gyaran duniyarsa ba to suna barin komai su kuma zuwa ga ibada Allah ba na dai za ga alamun mutum yana tattari da shiri akan zuwa kabari su mutanen madina an nakarto a lokacin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina in mutum ya kai arba'in to akwai wata nutsuwa ta daban da ake gani a jikinsa sabanin wanda yake dan sha shida ko sha bakwai ko ashirin ko ashirin da biyar ma'ana dai yana jin ƙanshin gashi nan zai je kabari to amma ka riba ga rayuwar mu a yanzu sai ga mutum ɗan shekara 60 amma har yanzu yana course yana lido yana scrabble shi yaro ne da jin da komai ana daurewa ana hira da irin na ɗan samari shekara 60 a duniya yanzu in kana neman zamanin da yake da gardama na shekaru ka nuna wani zamanin namu sai ga mutum gashi da ya kai shekarun da ya kamata a ce ya koma ga Allah amma har yanzu abakansa yara ne a zo ana ihu ana shan taba ana iwace-iwace ana kaza ana dulaya alhali ya kai shekara hamsin ya kai iya fama shiga sattu to kadiba ka ga mutum madina in kai shekara arba'in kuma mun wakan muna yara wallahi su tari ina hango wannan abu muna yara aka ce wannan lattijo ne dan shekara arba'in tsoho muke kallon sa in aka ce wannan dan shekara arba'in ne to za ka shi wani har da rawani kaga wani ma da kulli jallabiya ce da kokarin zuwa masallaci amma tsuha a yanzu garma gare shi wallahi tsuha garma gare shi haka wani jama'a ba wallahi haka to irin waɗannan abubuwan kaga akwai matsala shi zai ga mutum kawai kabari ya zo ya same ka amma komai mutum bai gyara ba to yace wa naqalu sun ciro an ciro labari yace Imam an-Nawawi anna ahlul Madina mutanen Madina kanu sun kasance idza balaga ahaduhum 40 sana idan mutum ya kai shekara 40 to tafarraga lil ibada yana bada rayuwar shi gabaki ɗaya zuwa ga ainihin ibada saboda tattali wakila suka ce ma kai huwal bulugh shine daga mutum ya kai 18 to kaga alƙalami ya haukanka in ka ji gaban Allah Allah hisabi zai maka wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah subhanahu ta'ala waja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace an-nadhir anan wal jumhur da yawa yawa malamai suka ce huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shine annabi muhammad shine mai gargadi wa qila wasu kace a'a an-nadhir inna shine ash-shayb hurhura daga kaga hurhura ta huto a tare da kai to mai gargadin mutuwa ya bayyana a jikinka wanda yake nuka cewa wannan shirya lahiran nan a kusa take gobe ko jibi suka ce ashaybu ake nufi shine waje akumun nadir qalahu ikrima imamu ikrima yace ashaybu ake nufi wa ibn uyayna ibn uyayna yace abinda ake nufi an-nadir anan bai gargadi naka shirya lahira tana kusa da kai suka ce hurhura ce wa ghayruhuma da gairi wasu malamai ma daga cikin magabata wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai ce wa amal ahadith amma hadithai fal awwal hadithi na farko an abi hurairah radiyallahu an an samu daga abi hurairah Allah ya dada yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabur rahma jira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi yake cewa a'adhara Allah Allah ya yanke hamzari ko kuma Allah ya bada iya hamzari ila ilamri'in ga mutunan da akhara ajalahu Allah ya jinkirta masa ajalinsa hatta balaga 60 sana har ya kai shekara 60 kun ga shine hadisi da ke cewa na bayanin shekara 60 akwai hadisin da yake karfafa shi kida duk wanda ya ji gaban Allah shekara 60 babu zancen ya daga yazo ce ai Allah muna cikin dai kaza babu wannan abu din da yake wanda ma yi a shekara 40 ko 30 babu wani uzuri da za a yanka kan garewa Allah to shi mai 60 in ya kai digiran karshe ne da har mutum zai kai shekara 60 amma bai san me yake a duniya ba qala al ulama malamai suka ce ma'anahu ma'anar wannan hadisin lam yatruk lahu udhran Allah bai barwa mutum wani uzuri ba idza amhalahu idan ya saurara masa hadhihi mudda iya wannan shekaru yuqalu ana cewa a'zara ar-rajul an daga wa mutum kafa shine idza balagal ghayata fil udhri idan ya kai makura a wajen ainihin wajen uzuri kuma ana idan ya kai makura wajen ainihin bangaren bashi uzuri shine a shi to ai an saurara masa kenan الثاني حديث النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سمر عبد الله بن عباس الله يدade da shi kare kici wa kana umar sayyidina umar ya kasance radiyallahu anhu yudkhilu li ma'a ashyakh badr yana shigar da ni tare da dattawan da suka harci yakin badr dan karamin yaro ne bai wuce shekara 12 ko 13 ba sai sayyidina umar ya kashi cikin dattawa sai ya zauna da shi faka anna ba'dahum wajada fi nafsihi kai ka ce sashen su sun samu damuwa a cikin zuciyarsu ya za a yi a ringa zuwa da karan karamin yaro ana magana shi ba a ce yi magana faqala sai yake cewa lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu wani ma ya kasa hakuri yake cewa wai me yasa ake shigo da wannan karamin yaro alhali mu muna da ƴaƴa ƙanana irinsa a gida amma ba mu riga muka zo da su ba faƙala umar sai umar ya ce ina min haithu alimtu kun ga sun gaya ma umar ma baki da baki suka bayi suka yi da shi ba alhali baya nan wanda kuma haka shi ne zaman lafiya da mutum garin da cewa yana abu kaza yana abu kaza to ka gaya mai a gabansa cewa wai me yasa wannan yaron ake zowa da shi alhali cewa kuma muna da ƴaƴa irinsa sai umar ya ce musu inna min haithu alimtu ai shi wannan yaro ta yanda kuka san shi ne ma'ana asalinsa daga gidan annabta yake daga gidan annabta yake asalinsa domin ɗan baffan manzan Allah ne ɗaya kenan sannan kuma na biyu kun manta manzan Allah ya ce masa Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka san da shi ainihin fasal alqur'ani sai ya gaya musu haka to tare da haka dai kuma Umar sai iya so ya kwantar musu da hankali shine ke cewa fada'ani zata yawmin sai ya kira ni wani ne wata rana fa adkhalani ma'ahum ya shigar ya shigar da ni tare da su yace in zo fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin yace ni ko bana ganin cewa ba komai yasa ya kira ni a wannan ranar ba illa li yuriyahu sai dan ya nuna musu matsayina fa qala na khair barakallahu fikum illa li yuriyahu sai dan ya nuna musu ainihin matsayina fa qala sai yake cewa ma taquluna fi qawli Allah ta'ala me za ku faɗa game da faɗin Allah subhanahu wata'ala iya so kenan ya nuna musu matsayin wannan yaro faɗin Allah idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal fath da kuma budi me za ku faɗa game da tafsirin wannan aya ko wannan sura faqala ba'dhum suka ce amarna an umarce mu a zahirin wannan aya nahmadullah mu gode wa Allah wa nastaghfiruhu mu nemi gafarar Allah idza nusirna duk a yayin da aka taimaka mana muka samu taimako na Allah wa futiha alaina kuma aka aka, aka mana budi akan samun nasara akan makiyanmu wa sakata ba'dhum amma sashen wasu daga cikin mazauna majalisin Umar suka yi shiru falam yakul shay'an bisu ce komai ba saboda da muguwar wagon dakin tashi da ake fada to ma'ana in baka san abu ba shiru kaka ce sai kai magana sai suka yi shiru saboda su san ma'anar faqala li sai Umar ya ce mini kenan ina dan karamin yaro sai ya ce akazalika taqulu ya ibn Abbas kai ma haka zaka faɗa game da fahimtar wannan aya ya kai dan Abdul dan Abbas fa qultu nace la a a ba haka nake fahimta ba kare sai shi to fa ma taqulu me zaka iya faɗa game da wannan aya qultu sai nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan Allah subhanahu wataala yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ajalinsa yana kusantawa ma'ana a'lamahu da da Allah yake sanar da shi qala sai ce ai da Allah ce idza jaa nasrullah idan taimakon Allah yazo wal fath da bude makka wa ra'aita an-nas kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a to wazalika alamatu ajalika to wannan alama ce ta cewa ajalinka iya kusa ya kai manzon Allah koda baka fahimta ba akan siyaki shi manzon Allah ya fahimta kuma Abdullah dan Abbas Allah kuma ya fahimtar da shi haka kuma wannan fasara ita ce fasarar da Sayyidina Umar ya fahimta kamar yadda bayani zai zo a ƙarshe to idan kaga haka babu abin da ya maka saura ya ma'aikin Allah fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da yabo da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafarar Allah kuma wannan shine shahidin babu al-hafi ala al-istiyad min al-khair fi awakhir al-umur babi ne da yake magana akan kwadaitarwa akan mutum ya yawaita aikata ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwarsa to tunda shekaru sun tafi me ya kamata kai shine fasabbe kai ta tasbihi bihamdi rabbika game da godewa ubangijinka wallahi wannan sunnar ita ce dattawan da suka yi suka riki za ga dattijo in yi sallah azhar iya na a masallaci in ya saba komai zai halla asar in yi magarba iya masallaci har isha'i saboda me wannan kokari saboda mutanen da kai riba gani kawai in an gaya musu kawai aiki suke amma yanzu ga ilimin amma babu aiki fasabbih kai tasbihi bihamdi rabbika tare da godewa ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafarar Allah innahu kana tawwaba domin Allah mai yawan karban tuba ne faqala umar sai umar yace radiyallahu anhu yace ma a'lamu minha illa ma taqulu wallahi ban san wata fassara ba sai abin da ka fassara wannan ayar wannan shine abin da manzo Allah yake nufi da wannan ainihin sura rawahu al-bukhari imam al-bukhari kada wannan hadisi khairan insha Allah sai mu shiga littafina matulul muqaddimatul izziya lil jama'atil azhariyya zamu tashi albabu tharith fi zakati albabu tharith fi zakah wa hiya ibaratun an malin makhsusin yu'khadhu min malin makhsus إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة تجب على الحر المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو غيره فنساب الذهب عشرون دينارا ونساب ونساب الورق مئة درهم والواجب في ذلك ربع العشر إذا بلغ حولا كاملا وكان ملكا كاملا فصل في زكاة الغنم وهي الإبل والبقر والغنم matsayi a lokacin da ya tafi iya lokacin da wasu suke bayani a kai khairan anan albabu thalith fi zakati babi na uku a bangaren zakka yace wa hiya ibaratun ammalin makhsus idan an ce zakka to wani abun lura ne na dukiya ke bantacciya ba na ba kowace dukiya bace ake huddawa zakka akwai ababen da din tarin yawan su to babu zakka a kansu wanda bayani zai zo insha Allah a nan gaba yace ibaratun wani abun lura ne ammalin makhsus ga wata dukiya ke bantacciya yu'khadhu da ake karba min malin makhsus daga wata dukiya ita ma ke bantacciya kenan anan malin makhsus wasu dukiya ce ba kowace irin dukiya bace ake dawo zakka sannan kuma min malin makhsus daga wata dukiya wanda take ke bantacciya shine malin ce idza balaga idan zaran wannan dukiya ta kai qadran wani gwargwado makhsusan ke bantacci shi yasa da Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka to zakkan nan tana buƙatar yaushe ake hudda ta muka ce wannan siga ko ba zuwa ga sunnan manzon Allah shi yasa shi dan kalakato a kullun idan yaje sai da turaren sa ko yaje ya bude shagon sa ya sai da wani kayaki in ya huto in ya dawo sai ya huda zakka to ya rage kuma in ya in ya ce din dala 10 sai a ce to waye ga maka haka ko din jakka dala 20 ce waye ga maka haka saboda kana buƙatar farin jaka da manzon Allah ya sanar da kai haka shine fi zamanin makhsusin a zamani keɓantacce yusrafu fi jihatin makhsusa kuma ake bayar da wannan zakka ga wasu ba'arin mutane ko sashen mutane ke bantattu mutum takwas da Allah ya ambata a cikin sotu tauba wanda ake ba su wannan zakka yace kuma tajibu alal hurri tana zama wajibi ga da al muslim muslimi zakaran sawa'un namiji ne kana ya kasance au unfa ko kuma ainihin mace ce sagiran karamin yaro ne au kabiran ko kuma babba ne aqilan mai hankali ne aw ghayrahu ko mara hankali ne shi yasa da za a samu wani yaro gashi babansa ya bar masa miliyan 100 yaron jariri ne shikenan aka ce yau aka haife shi kwana ɗaya kwana biyu aka ce to ga gadan sa nan aka bashi miliyan 100 to wanzan miliyan 100 nan da aka bashi kaga jariri ne ko shekara in ta dawo dole sai an huda zakata wannan dukiya saboda abun bai da alaka da shi iya da alaka da dukiyar ne kai tsaye amma sai ga uwaye da yawa sai ake aishi yaro ne bai kai ba ba da yake bane sai a rike kudin wannan ko musu tambaya saboda kar ma aka masa wata fatara za ta girgiza su subhana kaga mutane sai tambaya to abinda bai abu ne wanda bai da bai gyara su amma yanzu kaga mutum ya tambaya akan addini to abu ne wanda ya san cewa kawai ba wani abu ne mai matsala da shi to saboda kuma haka kuma da za a kaddara wannan yaron alhaji iya da biyar ko hudu ko biyar sai ya bar dukiya kowanne ya samu miliyan hamsin hamsin ko miliyan ɗari ɗari aka ce to wannan mahaukacin an hudda masa kudinsa shi ma to wannan dan kasancewarsa mahaukaci bai sallah bai azumi shari'a bata haukansa ba to dukiyarsa sai an hudda masa zakka ita dukiya bata da alaka da hankalin mutum ko rashin hankalin mutum karami ne ko kuma babba ne a'a kawai in lokaci yayi kudi sun kai lokacin sun kai nisabi to wajibi ne a hudda masa zakka shine ma da yace baka zakaran namiji ne kana ya kasance au unsa ko mace ce sagiran karamin yaro ne ya kasance au kabiran ko ko babba ne akidan mai hankali ne ya kasance au gairahu ko mahaukaci ne ko baro ne ko wawa ne ko sulodiyo ne duka sai an hudda sai ce fa nisabu zahabi nisabi da zakka take hawa wajibi shine na zinare shine 20 dinare shine dukiya sai ta kai dinare 20 wanda wanda muka ce dinar yana hawa yana sauka duk a shekara wata ranka ga ya hawa wata ranka ga ya sauka wani sabul warik nisabi na kuma azurfa da mutum ake lissafi a kansa domin a da za ka ɗauka kuɗin azurfa da zinari sai zama to yanzu kuma sai suka canza a koma sau kuma aurakun na kadiyya takardu na kuɗi to su ne ake ma kima sai a ce to yanzu kuɗin alhaji in ya kai zai iya sayan dinari ashirin to zaka ta hau kanka kuɗin alhaji in ya kai zai iya sayan azurfa ɗari biyu to zaka ta hau kan mutum wanda a yanzu iban san ba adadin bana ko nawa ne zaka ake hudata ko ne sani ana miliyan nawa ce ba sani ba to almuhim da yan uwa zamu zo mu gani sai malai yake cewa wa nisabul wariq mi ata dirhamin dirhami 200 ne sai ce wal wajibu fi zalika idan duke mutun ta kai irin wannan to zai bada rubu'ul ushri dayan kashi hudu dayan kashi hudu na goma misali in ka dauki goma sai ka hudda daya tara naka ne wannan dayan da ka doka shi ma sai ka raba shi hudu to wannan dayan kashi hudun shine ake huddawa a zakka kenan ukun nan zai ƙara komawa mai cikin taron wannan kenan mai aka huda biyu da ɗigon biyar ko shi ne aka huda to in ka lissafa za ka gani a duk a duk dala ashirin a duk dala a duk a jika da a jika kargo ce da mu to muna so mu ji mu alsahi ne domin a dala a dala 40 ne za a huda biye go din 40 biye gare ta kenan an ka dauki 40 nawa ce take yi jika biyar to din jika dala biyar ce zaka huda a miliyan guda jika nawa za a huda jika 25 amma za ka mutum ya tattara ya bude in ya ajiye 25 ina ga miliyan ba jika 25 amma sai ya kasa haƙuri shi kai subhanallah ala al'amarin ba ƙarami bane ba to zai ka duka kenan a miliyan 100 nawa za ku da miliyan 100 nawa ce za ta jika 250 jika 250 jika 125 ka zama a miliyan 100 shika ibi da hamsin a miliyan ɗaya a miliyan ɗari shika ishirin da biyar ɗaya ɗari biyu da ashirin da biyar ɗari biyu da ashirin da biyar to don Allah to jika 250 a miliyan 100 mala akwai masu kudi a kasashen nan Allah akwai masu kudi to a miliyan 100 wani ma zakar tashi abin da ke ba wani ma shi kansa akwai masu wanda za a ga an cire an ba shi jika 500 shi kadai a cikin wanda suke ba zakar amma tare da haka za ga mutum a yanda ake ba mu labari an ce in suka huda zakar to zo in suna so su je su siyo wani kaya wanda yake dauke da hatsari ko duwan ta iya kwacewa ko a iya iya samun hatsari to a cikin kudin zakar ake zuwa a yi odan wannan kaya in su zo lafiya sai a huda zakar in suka lalace to kuma zakar ta bana babu ita a haula wala quwwata illa billah wannan in uwa dukiya ba karfi tana bace ba to shi ne malamin yake cewa rubu'ul ushri za a bada ɗayan kashi hudu na goma idan balaga haulan kamilan shi ma sai idan ya cika shekara guda cif wa kana milkan kamilan kuma ya zama to mulki ne cikakke na mutum ba tare da kun yi tarayya da wani ba in wannan iya da kaza iya da kaza suka hadu kudin suka zama to su kai lissafi ga kowanne daidai ku ba to babu zaka a kansa za mu yi mata a gurguje ma da shi babu thalisu fi zakka babi na uku a bangaren zakka wa hiya ibaratun wani abun lura ne amma lin makhsusin ga wata dukiya ke bantacciya yu'khazu da ake karba min malin makhsus daga wata dukiya ke bantacciya idza balaga qadaran makhsusan idan wannan dukiya ta kai wani gurgudu ke bantacci shine ma'ana ta kai nisabi kina shine ma'ana ce fi zamanin makhsus a wani zamani ke bantacce shine shekara yace kuma yusrafu ana bada wannan zakka fi jihatin makhsusa ga wasu mutane ke bantattu da Allah ya ambace su da kansa su ake baiwa zakka muka ce da ba bai halitta ka dauki zakka ka ba matarka bai halitta ka ɗauki zakaka ba wanda kasancewa ciyarwanka ta wajibi a kansa yake tashibu alal furri tana zama wajibi ga ɗa almuslim wanda ya zama to musulmi zakaran namiji ne ka ne ya kasance a unfa ko kuma mace ce sagiran karamin yaro ne au kabiran ko ko babba ne aqilan bi hankali ne au ghairahu ko kuma a'a mara hankali ne duka za a huda musu zakka fa nisabu zahab mara ce nisabi da yake kaiwa mutum sai iya da shansheran dukiya to sai dukiya ta kai 20 dinarin dinari 20 kenan dinar yana hawa yana sauka a gurgudan kasuwannin duniya shi zaga an bana an ce zakka miliyan kaza ce bai hana ko shekara ta gaba kaga ta karu ko ta ragu gurgudan hawan wannan dinar din a kasuwar duniya wa nisabul warq haka kuma nisabi na azurfa shi ko mai mai ata dirhamin shine dirhami 200 shi ba gurgudan da yake hawa gurgudan da yake sauka amma malaka suka ce a yanzu zaman lafiya na bangaren azurfa ya fi zamantowa daidaito a bangaren hudu zakka saboda ita zinariya kullum za ka ga in ka diba za ta hau ko ta sauka sai ce wal wajibu abinda yake zama wajibi fi zalika akan haka rubu'ul ushri shine za a doki daya cikin goma wannan daya cikin goma sai a raba shi hudu sai a doki dayan kashi hudun wannan sai a kai shi share guda kenan tara da kashi ainihin ukun nan da aka huda a cikin ɗayan kashi hudun wannan sai a gama duka naka ne wannan ɗayan kashi hudun shi ne za a huda zakka shi lokaci duk za ka ɗauka ka gani a dala arba'in za ka ga abin da yake bada biye take ake ɗauka don dala arba'in biye ce a jika ƙadago a jika a miliyan guda a jika ashirin da biyar shi ne idan balaga hauran kamilan shi ma idan ya kai shekara guda cikakkiya wa kana milkan kamilan kuma ya zamanto mulki ne cikakke ba tare da kun yi tarayya da wani ba سبحان نعم ايه ايه نعم تو نعم ألو سلام نعم نعم نعم sai duk wanda suke kasuwanci a nan